أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومنهم رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yammaci na 24 ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da tara ga watan tara goma kai kai goma ga watan tara ko goma ga watan tara miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin mus'ab bin umair da ke cikin unguwar hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin usulus sunna littafi ne na malam ibn abi zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha tara a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun yi karatu ne akan abin da ya shafi imani da Allah lauhul mahfuz da alƙalam duk da ba daga farkon babin muka fara ba mun fara ne daga kan hadithi na hamsin da takwas da kuma hadithi na hamsin da tara sittin sittin da ɗaya wanda shi ne kai mu zuwa ga ƙarshen shi wannan babi wanda dukkan abin da muka karanta na ainihin wato hadithai a cikin wannan babin waye ke surutu ne wai a nasir a kake mana surutu a har zuwa na 61 dukkan hadisan suna kokarin tabbatar da a cewa lauhil mahfuz gaskiya ne sannan alƙalami shi ma gaskiya ne sannan mun shiga cikin babi ina ganin na goma sha biyu ne wato wanda shi kuma ya magana game da imani da cewa aljanna da wuta an halice su to shi ma nan malam muhammad ibn abi zamanin ya ce na daga cikin aƙidar ahalus sunna wal jama'a imani da cewa aljanna da wuta an halice su ya kawo mana wasu daga cikin ayoyin alkur'ani kaman wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal janna da irin fadin Allah qila dukhulil janna da kuma annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiya dukkanin waɗannan ayoyi ahalus sunna suna yin hujja da su don tabbatar da cewa aljanna an halicce ta tana nan wuta ma an halicce ta tana nan sannan mun karanta hadithai guda biyu akwai hadithin abdullahi dan umar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata idza inna ahadakum kai idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahli al janna fa min ahli al janna wa in kana min ahli an nar fa min ahli an nar فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة wannan hadithin ya tabbatar da cewa lallai a idan ɗaya daga cikinku ya mutu za a nuna masa gurin zamansa za a dinga bujuro masa da shi safa da yamma wato in ɗan aljanna ne za a dinga bujuro masa da masaukinsa aljanna safa da yamma in ɗan wuta ne za a dinga bujuro masa da gurin zamansa a wuta safa da yamma kuma a ce wannan shine mazauninka har izuwa ranar da Allah ta'ala zai tashi alkiyama mun karanta kuma hadithin Ka'ab bin Malik wanda shi ma yake cewa inna ma nasmatul mu'mini tsayrun yu'allaqu fi shajaril janna ai shi ran mu'mini wato tsuntsu yake zama yana zama kamar tsuntsu da zai dinga kalaci ko ya dinga cin abinci daga itaciyar aljanna hatta yurji'ahu Allah ila jasadi har zuwa ran da Allah ta'ala zai dawo da wannan ran zuwa ga mai shi yau mai yaba afo kaga duk wannan shi ma yana tabbatar da cewa akwai aljanna akwai wuta alal muallif rahimahullah malik an zaid bin aslam ana ata an abdullahi bin abbasin رضي الله عنهما أنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه ثم ذكر الحديث وفيه قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم تكعكعت فقال رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء وانا حديث حديث نيواندا مالك يجيوش واتو daga zaid isnadin dai isnadin hadithi na 60 da biyu ne inda حدثني سعيد بن فهلون عن العلاء عن ابن بكير سي عم مالك النافع آكي بشي بني با حديث ainihin wato ba wancan isnadin bane wannan malik ne daga zaid bin aslam daga ata ibn yasar shi kuma daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yace khasafatish shamsu rana ta yi khusufi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah irin sallar khusufi shams wadda ake mata ruku'u guda biyu ko raka'a biyu ce ba kowace raka'a za a mata ruku'u guda biyu wannasu ma'ahu da shi da mutane tare da shi thumma zakara alhaditha sannan sai ya ambaci hadithin har zuwa ƙarshe wa fihi a cikin hadithin qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ayna ka tanawalta shay'an min maqamika hadha mun ga kaman ka karbi wani abu ka dauko wani abu kana nan a tsaye a inda kake a matsayinka inda kake a tsaye sai muka ga kamar ka mika wani abu ko ka karbi wani abu thumma taka'ata sannan kuma sai muka ga ka kayo da kayo baya ai ta'akharta baka karba ba din kuma sai ka janye hannunka ko kuma kayo baya baka karba ba faƙala sai ce ra'aitul jannata ai aljanna na gani fatanawaltu minha unqudan har ma na ɗauki ko na karɓi ko na ɗebi ko na tsinki unqudan dodo na ainihin wato dabino ko na wani ɗan itacen na aljanna walau akhastuhu na yi haka zan miƙa hannu in ciro ko in ɗauko wannan dodan na dabino ko kuma dodan ainihin wato irin nonon ayaba ko wani abu mai kama da haka yake cewa to sai kuma walau akhastuhu annabi yace amma fa da na tsinka da na ɗauko la akaltu minhu to da kuma za ku ci daga wannan ɗan itacen na aljanna to kuma kuna ci ma bakiyati duniya ba sauran zaman duniya domin ka'ida shine aljanna sai an mutu ake shiga cikin ta to in kuma aka dauko abin aljanna kaga sai dai mutuwa kuma shikenan wa ra'aytu an-nara naga wuta falam ara kal yawmi manzaran ban taba ganin irin abin da na gani ba irin yau qattu da dai aksara ahliha wa ra'aytu aksara ahliha sai naga mafi yawan yan wuta annisa'a mata ne to kuma su suka fi yawa a aljanna an fahimta ko yanda suka fi yawa a wuta su suka fi yawa a aljanna domin an ce kowane dan aljanna kowa ne wannan za a yi shi kaman wato wato kowa da kowa ne za a yi rabon daidai a nan kowa yana da mata biyu duk da cewa mun karanta hadisai akwai masu da yawa kaza kaza amma wannan basic shine kowane dan aljanna yana da guda biyu to ka kaddara guda biyu din nan banda wanda za a bashi goma wani a bashi saba'in wani a bashi kaza wani a bashi kaza to wannan yana nuna an hada har da hurul ilm lalle mata kuma sun fi yawa aljanna kamar yanda suka fi yawa a wuta kuma sun fi yawa aljanna wannan hadisin hadisi ne sahihi Imam al-Bukhari da imam muslim sun fitar da shi imam bukhari a cikin sahihin littafinsa haka shi ma muslim haka al-imam malik a cikin al-muwatta ya fitar da shi a cikin hadithin annahu lamma kasafat ash-shamsu ala ahadin nabi wato lokacin da rana ta samu khusufi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto haskenta ya disashe babu sai duhu to a wannan lokacin kuma a ranar da Ibrahimul Mu'azzam dan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu lokacin yana yaro mutane suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga aljanna da wuta a wannan tsayuwar tasa lokacin da yake salatul khusuf wa sawwarat lahu aljanna wan nar wa huwa yusalli bin nas salatul khusuf yana wannan salatul khusuf din aka suranta masa aljanna da wuta ya gani wal masjidu mumtali'un bin nas lokacin kuma masallaci yana cike da mutane ana tsakiyar sallah kawai sai suka ga yatanawalu shay'an kaman yana yana son ya karbo wani abu fataqaddama sai sai yayi ƙara gaba wata qaddamatu suhuf su ma sai suka ƙara matsawa gaba thumma ta'akkara sannan sai dan yoyo baya wa ta'akkara suhuf su ma sai suka sake koma baya shine taka'aka din to da yayi sallama sai suka ce ya ma'aikin Allah mun ganka kamar ka miƙa hannu za ka karɓo wani abu sai kuma muka ga kayo baya sai ya ce eh an nuna min aljanna ne da kuma wuta sai na ga aljannar na kuma ga wutar to a aljanna ne da na gani shine sai na ga wani dodo na dabino to da na ɗauko shi kam da za ku ci to in kuma kuka ci da duniya ta tashi ai mafi mafil jannati a ya buƙa domin abin da ke cikin aljanna wanzuwa yake in har ka ci to ka zama dan aljanna kenan kuma ina zancen ka sake mutuwa daga baya kaga kenan babu zancen abin nan wara'aitun nara falam araka al-yawmi manzaran qattu yace sannan kuma na ga wuta ban taba ganin irin abin da na gani ba kamar yau a cikin wuta yace sannan shi ma ta fataka akato ai ta'akhartu ta'akhara anin nar an fahimta ko da haka wannan hadisi ne hadisi ne hadisi ne sahihi kuma yana tabbatar mana da cewa akwai aljanna akwai wuta mafhum wa haddathani ishaq ibn ibrahim an qasim bin asbagh asbagh an muhammad bin abd salam an salamah bin shabib an abd الرزاق an ma'mar an qatada fi qawlihi an karbo daga qatada qatada ibn da'ama as-sadusi yana kokarin fassara wannan aya wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin sai ga wani mutum yazo daga can karshen gari shine min aqsal madina sai ga wani mutum yazo daga can karshen gari yas'a yana ta sauri qala ya qaumi tabi'ul mursalin yace ya ku mutane na ku bi manzannin nan da aka aika muku suratu yasin ƙala ya ce balagani annahu kana rajulun labari ya same ni cewa dalilin wannan aya shine wani mutum ne ya abudullaha da yake bautata wa Allah sun zakara ƙissatahu sannan sai ya ambaci ƙissar wannan mutum hatta balaga ila ƙaune har ya kai zuwa faɗin Allah ta'ala fasma'uni ku saurare ni ƙala ya ce wannan mutum da ya zo yana musu wa'azi yana musu gargadi ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun ku bi wanda shi ba lada suke ku bi wa'anda ba lada suke so ku ba su ba su kuma ga su shiryayyu ne shine ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un me zai hana ni me zai sa bazan bauta wanda shine ya halicce ni ba kuma zuwa gare ni za a mai zuwa gare shi za a mai da ni to yana musu wannan gargadi ba su ji daɗi ba ba sa son wa'azi farajamuhu bil hijara da aka sai suka kashe wannan mai wa'azi din suka jefe shi da duwatsu hatta qataluhu suka yi ta jifan sa har ya mutu har suka kashe shi fadakhala aljanna a ƙarshe sai Allah ta'ala ya shigar da shi aljanna fa qala sai ce ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin yace kai cona ina ma dai mutane na za su sani bima gafara li rabbi da gafarar da ubangiji yayi min waja'alani min al-mukramin kuma ya sanya ni daga cikin ababan karramawa yana sai ya sanya ni daga cikin wayanda aka karrama an fahimta ko to wannan asar ɗin dai qatada ya ruwaito shi kuma balagan ruwaya ce balagiya domin qatada tabi'i ne to in ku tabi'i ne kaga magana sa zata zama maqtu'iya wa ma li tabi'in huwa al-maqtu'u abinda aka jingina shi zuwa ga tabi'i wannan shi ake kira maganar tabi'i ita ake kira maqtu'u da kaga kenan wannan magana maqtu'iya ce domin shi qatada ibnu da'ama as-sadusi tabi'i ne sannan kuma bugu da ƙari rawahu balagan ya ruwaito shi ta hanyar balaga shine balagan ya ce labari ya iso min kuma bai faɗi daga wajen waye iso masa ba kaga ta nan kuma an samu inqita'i an samu tsinkewa ya ce labari ya same ni ko ya iso gare ni ta wace hanya waye ya iso masa da labarin bai faɗa ba da haka wannan riwaya ce ta katada shi kuma katada tabi'i ne kuma gashi ya ruwaito ta ta hanyar balagh balaghiya ce ruwaya ce balaghiya an gane ko da haka fa huwa da'ifun wannan riwaya tana da rauni duk da cewa kissar shi wannan mutum sahibu ainihin wato yasin wato qassaha alaina Allah fil qur'an Allah da kansa ya labarta mana wannan kissa a cikin alqur'ani wa hiya wadiha kuma kissa ce wadda take daki-daki filla-filla da haka wannan mutum yana yi wa mutanensa ne nasiha yana kiransu zuwa ga shiriya yana kiransu zuwa ga biyayya ga manzanni shine ittabi'ul mursalin yad'unakum ila Allah yace wannan manzannin suna kiran ku ne zuwa ga Allah ma yadlubuna ajran ala ittiba'ihim wa hum muhtadun ba lada suke so ku ba su ba akan bin da kuke musu na nuna muku gaskiya da suke yi su shiryayyu ne an gane ko ya ci gaba da ainihin wato yi musu wannan to da ƙarshe ba su ji daɗi ba sai suka ainihin wato kashe shi a takaice dai shi ma wannan hadithin fihi isbatun a cikinsa akwai tabbatar da cewa annal janna annal jannata mawjuda aljanna akwai ta kuma wannan hadithin raddi ne akan mu'tazila waɗanda suke cewa har yanzu fa maganar da yake aljanna ba halicce ta ba sai ranar tashin alkiyama za a halicce ta wannan magana ta mu'tazilawa magana ce ɓatacciya domin ta ci karo da nassoshi na alkur'ani kamar yadda muke ta karantawa wannan kissa ta suratu yasin ita kadai ta isa ayoyi ne na alkur'ani ta isa ta zamanto hujja na cewa aljanna Allah ta'ala ya halice ta duk da cewa wannan asar din asar ne wanda yake da'ifi ne kamar yadda bayani ya gabata wa haddathani abi an aliyin عن أبي داود عن يحيى قال حدثني خالد عن أبي عبد الرحمن عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدمت أرواح أهل أهد على الله جعلت في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ثم تاوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش تجاوب بعضها بعضا بصوت سارعنا فيه فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ووعدهم الله ليخبرن بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يخبرهم بذلك فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون wannan hadithin ibn abi zamani ne yake cewa mahaifinsa ya bashi labarin wannan hadithi ya zantar da shi daga ali shi kuma aliyu daga abi dawud abi dawud daga yahya yahya yake cewa khalid ya zantar da shi daga abi abdurrahman daga abi salihin daga ibn abbasin Allah ya ƙara masa yadda ya ce lamma ƙadimat arwahu ahali uhudin alallah lokacin da rawukan mutanen uhud wato sahabban da aka kashe a yakin uhudu lokacin da waɗannan rawukan suka isa zuwa ga Allah lamma ƙadimat arwahu ahali uhudin alallah ju'ilat to sai aka sanya waɗannan ruhi rawukan na wato shuhada uhudin fi hawasil ɗairin a cikin ƙundun wani tsuntsu shine hawasil hawasil ƙundu kenan a ƙundun wani tsuntsu hudurin kore tasrahu fil janna da yake yin kiwo a cikin aljanna yake kaikawa aljanna sun matawi ila kanadila sannan ya gama kiwo ya gama yawo sai kuma ya tattaro zuwa wasu fitulu min zahabin futulun na zinare ne mu'allaqatan bil arshi da aka rataye su aka rataye su a al arshi tujawibu ba'duna tujawibu ba'daha ba'dan bi sautin wato sashin suna kira ko kan amsa wa sashi da sauti wato suna yin tafiya kamar da sauti iri guda wannan yaji sautin shi ma sai ya kama yana yi wato su tsuntsayen kenan sara'ana fihi fa inna qad laqina rabbana yake cewa sai sara'ana fihi sai muka sai wato sara'ana sai mu gaggawa ko muka gaggawa fihi a ciki fa inna qad laqina rabbana sai kawai muka ga mun haɗu da ubangijinmu faradiya anna sai ya yadda da mu wa ardana ya yarda da mu wa wa'adahumullah kuma Allah ya yi musu alkawari la yukhbiranna bi zalika nabiyahu su mutanen Uhud kenan ma'ana suna jin wannan kukan tsuntsaye sai suka yi gaggawa suka tafi gurin suna zuwa gurin sai suka haɗu da ubangijin su subhanahu wata'ala yana mai yadda da su sannan ya musu alƙawarin cewa wannan yanayi da suke ciki duk da sun yi mutuwar shahada zai labarta wa annabin su halin da suke ciki hatta yukhbirahum bidhalika har a wayi gari ya ba wa sahabbansa labarin haka fa anzalallah sai Allah ya saukar da aya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kar ku taba tsammanin waɗanda aka kashe su wajen taimakon addinin Allah matattu ne bal a'a ahya'un rayayyu ne inda rabbihim nan ga ubangijinsu yurzaquna ana azurta su farihina suna farin ciki bima atahumullahu min fadli game da abin da Allah ya ba su na falalarsa wa yastabshiruna kuma suna yin albishir billadina lam yalhaqu bihim ga waɗanda ba su riske su ba min khalfihim sun baro su suna baya suna gaya musu ku shiga cikin wannan hanyar wannan kasuwancin akwai riba Allah khawfun alaihim suna gaya musu ba kar ku ji wani tsoro wala hum yahzanuna kuma kada su yi bakin ciki Allah khawfun alaihim kada su ji tsoro sannan kuma kada su yi bakin ciki to wannan shi ma asar ne mawquf ala ibn Abbas game da kissar shuhada Uhud wannan isnadin akwai rauni a cikinsa domin a cikin isnadin akwai mahaifin shi ibn abi zamanin wanda mun ka karanta a baya cewa da'ifi ne wa fihi sannan a cikinsa akwai aliyul murri shi ma mutakallamun fihi malamai malaman hadisi sun yi maganganu a kansa sannan a ciki akwai yahya bin salam a ciki akwai abu abdurrahman shi ba a ma san tarjamarsa ba da aka wannan isnadin da'ifi ne sannan kuma mawqufi ne ma akan wato zuwa ga Abdullahi dan Abbas ina fata gane yawa akwai hadisai ingantattu da suke da suka zo kuma suke nuni akan cewa lalle Allah madaukakin sarki wato ya halicci aljanna kuma ya halicci wuta sannan akwai hadisi ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna cewa shahidai za a sanya ruhinsa a cikin kundin wasu tsuntsaye koraye a aljanna da za su dinga kiwo aljanna suna ci daga 'ya'yan itacen aljanna kuma su gangara su sha ruwan ƙoramin aljanna sannan sun gama kiwo sai su kuma su tattare zuwa wasu fitulu masu haske waɗanda aka rataye su a jikin ainihin wato al'arshi an gane ko amma kalmar wato amma kaunuhu ya kula amma inda yace tujawibu ba'duna ba'daha ba'dan bi sautin hadha jaa fi hadha al-athar wannan a wannan athar din yazo walakin huwa da'ifun sai dai gaskiya wannan gabar tana da rauni amma waccan wanda muka fara gabatarwa to ta inganta ta wata hanyar an gane ko da haka wannan athar din da wanda muka karanta anan da'ifi ne zuwa ga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma sannan a lokaci guda dai wannan hadisin shi ma dai raddi ne zuwa ga mu'tazila wayanda su dai aqidan nan tasu suna ganin aljanna ba halicce ta ba sai ranar tashin alkiyama za a halicce ta to wannan duk kaga hadisai ne da suke tabbatar da cewa aqida ce marar kyau suke kanta wa yahya qal wa haddathani hammadun an abi harun al-abdi an abi sa'id al-khudri أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الإسراء أنه أتى على سابلة آل فرعون حيث يندلق بهم إلى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فنادوا وكان مما قالوا ربنا لا تقم الساعة لما يرون من عذاب الله يحيى yake cewa Hammadu ya zantar da shi daga Abi Harun al-Abdi shi kuma daga abi sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata a cikin hadisin Isra'i annahu cewa ata ala sabilati ali fir'aun wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta hanyar da aka wato ali fir'aun aka halakar da mutanen fir'aun haifu yandaliqu bihim ila nar inda aka tafi da su zuwa wuta yu'raduna inda ake bujirar da su ake gitta su alaiha akan wuta din guduwan safe wa ashiyan da yamma fanadau sai suka yi kira su ali fir'aun din wa kana mimma qalu yana daga cikin kiraye kirayen su abinda suka ce rabbana la tu la tuqima sa'atu ya Allah kada alkiyama ta tsaya la tuqima sa'atu kar a tashi alkiyama me yasa suke fata saboda a yanzu ma ga irin azabar da ake nannaga musu to ina ga an tashi alkiyama lima yarawna min azabillah saboda abinda suka gani kuru-kuru na azabar Allah subhanahu wataala to kaga wannan shi ma hadisin yana tabbatar da cewa akwai wuta kuma akwai azaba wannan shi ma athar ne wanda yake wa hadha al-athar wannan asar din wa huwa al-hadith marfu'un ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai hadisi ne da'ifi saboda cikin isnadin sa akwai illoli da dama duk da cewa hadisin mausuli ne da isnadin da ya gabata amma da yake cewa yahya haddathani abi an aliyin an abi daud an yahya fihi al-ilal sabiqa duk illolin hadisan hadisin da ya gabata wancan na ainihin mai lamba ta 66 to irin wannan illolin akwai su a cikin wannan domin kusan taragon isnadin kusan iri ɗaya ne domin farko akwai shi mahaifin ibn abi zamanin sannan akwai aliyul murri akwai yahya bin salam sannan har wa yau akwai wasu illolin akwai abu harun al-abdi wanda sunansa umara ibn juwayn tabi'i ne amma da'ifi ne ibn kathir ya ambace shi a cikin tafsirinsa inda yake cewa fi hadithil isra wato qala fi hadithil isra min riwayati abi harun al-abdi an abi sa'id al-khudri ya kawo shi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fi thumma talaka bihi sai kawo wancan hadithin da shi ainihin wato ibn kathir ya kawo da haka wannan athar din shi ma da'ifi ne daga abi sa'id al-khudri saboda illolin da suka gabata da haka wannan hadithin bai inganta ba amma kasantuwar mutanen fir'auna ana azabtar da su safa da rana wannan bayani ya zo ƙarara a cikin aya mai girma wadda ainihin wato ana nufin cewa a cikin albarzakh fahum yu'raduna 'ala an-nar sabahan wa masa'an an gane ko ana gitta su akan wuta ainihin wato safe da kuma yammaci wannan gittasin da ya gabata wanda aka faɗa sai yake nuna cewa kafin a tashi alkiyama kenan kaga kenan suna ɗanɗana azaba ne tun daga albarzakh an gane ko da aka iyalan fir'aun yu'raduna 'ala an-nar guduwan wa ashiya kenan arwahuhum ruhin su qabala wato qabala qiyamis sa'a kafin tashin alkiyama ruhin su yana nan ana ɗanɗana masa azaba an gane ko wannan kenan da aka ta bangaren ayar alqur'ani annaru yu'raduna 'alayha guduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al'azab wannan aya ta tabbatar da abinda aka ce ana yi wa iyalan fir'aun haka ne kamar yadda hadisi ya zo amma dai hadisin ta fuskar isnadi bai inganta ba to wannan shine abinda ibn abi zamanin ya kawo a wannan babi na tabbatar da aljanna da wuta akwai su babun ga wani babi في الإيمان بأن الجنة والنار لا يفنيان باب da ke bayani akan imani cewa aljanna da wuta la yafnayani ba sa karewa kaman yanda yanzu an halicce su akwai su to sannan kuma ba sa karewa wuta ba za ta karewa ba ranar karewata haka aljanna ba za ta kare ba qala muhammadun Muhammad ibn Abi Zamanin rahimahullah yace wa ahlus sunnah ahlus sunnah yu'minuna sun yi imani bi annal jannata wan nara cewa aljanna da wuta la yafnayani ba za su kare ba wala yamutu ahluha ahlun su ma ba za su mutu ba yan aljanna ba za su mutu ba yan wuta ba za su mutu ba wa qala azza wa jalla Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Wa inna daral akhirata lahiyal haiwan, lallai gidan lahira lahiyal haiwan shine cikakkiyar rayuwa laukanu ya alamuna inda za su gane inda za su sani to gidan lahira lahiyal haiwan wa ma hadhihi hayatu dunya illa lahawun wa la'ib wannan gidan duniya ba komai bane face sharholiya ne da kuma wargi ko wasa haka Allah ta'ala ya ce wa ma hadhihi hayatu dunya illa lahawun wa la'ib sharholiya ce kawai sai kuma wasanni sai Allah ya ce wa inna daral akhira amma gidan lahira lahiyal haiwan ita ce tabbatacciyar rayuwa law kanu ya'lamuna inda za su gane suratul ankabut aya ta 64 kaga wa innal akhirata lahiyal haiwan wannan ya tabbatar da cewa gidan lahira dawwamamme ne baya karewa gidan lahira ku shine aljanna wuta wa qala Allah ta'ala ya kuma cewa wa innal akhirata hiya darul qarar lalle lahira ita ce gidan dawwama dindindin lahira kenan da haka kenan aljanna zama daren dam wuta ma zama daren dam ba ta karewa aljanna ba ta karewa wuta ma ba ta karewa suratu gafir aya ta 39 wa qal Allah ta'ala ce ma indakum yanfad wa ma inda Allah ba abinda ke wajen ku ne yake karewa amma a wajen abinda ke wajen Allah yana nan wanzajje ne baya karewa menene a wajen Allah aljanna wuta tana nan ba ta karewa amma duk abin da kuka mallaka na duniya duk abin da kuke tinkaho da shi na duniya zai kare amma abin da ke wajen Allah baya karewa wannan ita ma ayar tana sake tabbatar da cewa aljanna ba za ta kare ba wuta ma ba za ta kare ba suratul nahl aya ta 96 wa qal Allah ta'ala ya ce la yazuquna fiha al-mauta ba za su ɗanɗani mutuwa ba a cikinta ba za su ɗanɗani mutuwa ba a cikinta mutuwa an gama mutuwa guda ɗaya ce tak in aka yi ta ba a sakewa kaga anan ma Allah ta'ala ce la yazuquna fiha al-mauta to in aka ce aljanna tana karewa wuta tana karewa to su kuma mutane an ce ba sa mutuwa ina za a kai su kenan to kaga wannan ya tabbatar da cewa aljanna tana nan tunda yan aljanna ba za su mutu ba wuta tana nan tunda yan wuta ba za su mutu ba سورة الدخان آية تهمسن دشدا وقال ردا على اليهود الله تعالى يا فدا yana mai mai da martani ga yahudawa wa takdhiban lahum da kuma ƙaryata su fi qaulihim cikin fadin su wa qalu suka ce lan tamassana naru wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'duda sai wasu kwanaki kididdigagu haka yahuda suka ce wai in ma an sa su a wutar to 'yan kwanaki ne kididdigagu za su yi kawai shikenan su fito Allah ta'ala sai ce bala man kasaba sayyi'atan haka ne duk wanda ya aikata mummunan aiki wa ahatat bihi khati'atuhu laifukansa suka yi mai kawanya suka kewaye shi wasayyi'atu hahuna wato sayyi'a da aka ambata a wannan ayar ashirku shirka ake nufi sai ya zamto bala man kasaba sayyi'atan lalle duk wanda ya aikata shirka kuma laifuffukansa suka baibaye shi to fa ulaika ashabun nar qalabun abbas abdullahi dan abbas kadhalika qalabun abbas haka abdullahi dan abbas yace sayyi'a a wannan aya yana nufin ashirk to sai Allah yace fa ulaika ashabun nar waɗannan su ne ma'abota wuta ‘yan wuta kenan hum fiha khaliduna su masu dawwama ne a cikinta to kaga Allah ta'ala ce su masu dawwama ne a cikinta kaga kenan yan wuta za su dawwama a cikinta da haka babu karewa game da wuta suratul baqara aya ta 80 zuwa 81 wa qala ahlul iman su kuma masu imani suka ce wa qala ahlul iman ma'abota imani suka ce walladina amanu waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka nagari sayudkhiluhum jannatin Allah zai shigar da su gidajen aljanna tajrimin tahti al-anhar wa'anda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashin su khalidina fiha abadan Allah ce za su dawwama a cikin ta har abada wa'adallahi haqqan alƙawarin Allah gaskiya ne wa man asdaqu minallahi qila wa yafa Allah gaskiyar zance babu na fata an gane kaga anan ma aka kawo khalidina kuma aka kara da abadan aka aka yi taukidi za su shiga aljanna kuma za su dawwama abadan dindindin kaga ita ma aljanna ba ta karewa suratul nisa aya ta 122 wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna alhazan Allah ta'ala ya kuma faɗa cikin suratu fatir wa qalu suka ce alhamdulillah dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah allazi azhaba annal hazan wanda ya yaye mana bakin ciki allazi azhaba annal hazana wanda ya yaye mana bakin ciki inna rabbana lallai ubangijinmu la ghafurun mai gafara ne shakurun kuma mai godiya ne allazi shine wanda a hallana daral muqamati ya saukar da mu a gidan dawwama min fadlihi dan falalarsa la yamassuna fiha nasabun wahala ba za ta shafe mu ba a cikin wannan gida wala yamassuna fiha lugub kuma gajiya ba za ta shafe mu ba a cikin wannan gidan ba a wahala ba kuma a gajiya a gidan aljanna haka Allah ta'ala yace allazi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lugub kuma kaga allazi ahallana daral muqama gidan dawwama kaga ashe aljanna dawwama ake ba ta karewa game da yan wuta kuma sai Allah ya ce wallazina kafaru waɗanda suka kafirta lahum naru jahannama za su shiga wutar jahannama la yuqda alaihim fayamutu la yuqda alaihim ba za a karɓi rayuwarsu ba faya mutu ballantana su mutu wannan shine babban musiba la yuqda alaihim ba za a karɓi rayukansu ba faya mutu balle su mutu wala yukhaffafa anhum min azabiha kuma ba za a daga musu kafa ba game da azabarta da ake musu kazalika najzi kullu kafura gaishe ka Allah yace kamar haka muke sakawa kowane kafiri waƙal Allah ta'ala ya kuma cewa makithi na fihi abada suna masu zama a cikin aljanna abadan har abada suratul kahfi waƙala Allah ta'ala ya ce wa ma hum bi kharijina minan nar su ba masu fita bane daga cikin wuta ko wa ma hum minha bi mukhrajin kai su ba masu fita bane daga cikin ta to kaga duk waɗannan ayoyin da malam ibnu abi zamanin ya kawo mana ayoyi ne da suke tabbatar da cewa aljanna ba za ta kare ba wuta ma ba za ta kare ba ina fata an fahimta duk waɗannan ayoyi in ka bi su abin da suke nuna kenan ala muhammad muhammad ibn abi zamani ne yake cewa ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية عند الله مدوككين سركي bai ambaci dawwama ba ko a aljanna ko a wuta sai a aya ɗaya tak to da ta gamsar ta wadatar liman sharaha Allahu sadrahu lil Islam amma ga wanda Allah ya bude kirjinsa musulunci ya shiga walakin raddada zalika liyakuna lahul hujjatul baliga sai dai Allah ya maimaita haka cewa aljanna fa tana nan dindindin ba za ta kare ba yan aljanna ba za su mutu ba wuta tana nan dindindin diman wa da'iman yan wuta ba za su kare ba ba za su mutu ba Allah ya yi ta maimaita wannan ne liyakuna lahul hujjatul baliga dan ya zamto yana da hujja mai kaiwa matuka na fata an gane wa haddathani ishaq an ahmad an ibn wabbah عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيقال لهم هل تعرفون هذا قالوا نعم ربنا هذا هذا الموت فيؤمر به فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين كليهما خلود فيما تجدون لا موت فيها أبدا ibn abi zamani ne yake cewa ishaq ya bashi labari daga ahmad daga ibn daga ibn wabbah daga ibn abi shayba ibn abi shayba yake cewa muhammad bin bishr ya bashi labari ya ba su labari shi kuma muhammad bin amr ya ba su labari daga abi salama daga abi huraira ta Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bil maut yawmal qiyama za a zo da wuta ranar tashin alkiyama za a zo kai da mutuwa ranar tashin alkiyama yu'ta bil maut yawmal qiyamati za a zo da mutuwa ranar alkiyama fa yuqafu ala sirat sai a tsayar da ita a daidai kan siradi fa yuqalu sai a ce ya ahalal jannati ya ku ‘yan aljanna fayattali'una sai su leƙo kha'ifina suna tsorace wajilina suna cikin fargaba an ya kharuju min makanihim kada a ce ku fito daga gurin zamanku allazi hum fihi wanda suke ciki tsoronsu kada ya zama wannan kiran ko janyewa na a ce to ku fito an fasa zamanku a aljanna da haka za su leƙo kiran da suka ji amma cikin tsoro da firgici sun mayu ƙal sannan sai kuma kira na biyu a ce ya ahalan nar ya ku ‘yan wuta fayattali'una su ma sai su leƙo mustabshirina suna murna farihina suna farin ciki an ya kharju min makanihim alladhi hum fi ko cewa za a yi su fito daga gurin da suke zaune a ciki ana yi musu azaba fayuqalu lahum sai a ce da su su duka hal ta'rifuna hadha ga ‘yan aljanna mun leƙo insha Allah ga 'yan wuta su ma sun leƙo sai a ce musu hal ta'arifu na haza kun san wannan sai a nuna musu mutuwa ƙalu na'am sai su ce i rabbana ce na'am rabbana haza al ce na'am ya ubangijinmu wannan mutuwa ce fayi umaru bihi sai a ba da umarni fayuzbahu sai a yanka ita mutuwar ala siraɗi akan siraɗi sun mai yuƙalu lil fariƙaini sannan sai a gaya wa ɓangarorin guda biyu da 'yan aljanna da 'yan wuta kilaihi ma duk su su duka khuludun fiha dawwama ne a cikin ta tajiduna wato khuludun fi ma tajiduna wato dawwama ne cikin abin da kuka samu ku 'yan aljanna inda kuka samu kanku dawwama ne kawai kuma 'yan wuta inda kuka samu kanku dawwama ne la mauta fiha babu mutuwa a duk inda mutum ya tsinci kansa abadan har abada kaga wannan hadisin ya sake tabbatar da cewa yan aljanna za su zauna a cikin aljanna har abada khuludun fala maut yan wuta za su zauna a cikin wuta har abada khuludun fala maut duk da cewa khulud na yan wuta akwai wanda khuludun nasu na iya wani lokaci ne domin sun ce khulud iri biyu ne akwai khulud na ma'abota saban Allah su za su shiga ne ciki su dan zauna zuwa lokacin da Allah ta'ala ya so sannan a fito da su akwai kuma khulud waɗanda suke in an shiga din babu fita gaba ɗaya wannan hadisin hadisi ne wanda yake sahihi ibn abi ibn majah ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa haka imam ahmad a cikin musnad ibn hibban a cikin sahihin littafinsa kuma ya inganta shi hadithi yana da hanyoyi daban-daban ko masu yawa daga abi huraira marfu'an imam al-bukhari a cikin sahih littafin sa ya fitar da shi ta hanyar abi zinad an al-a'raj an abi huraira wal hadithu sahihun hadithin da ya inganta kuma a cikin hadithin akwai tabbatar da aljanna da wuta sannan a cikin hadithin akwai tabbatar da cewa yan aljanna za su dawwama a cikin ta babu fita allahumma ja'alna minhum yan wuta za su dawwama a cikin wuta su ma babu fita Allah ka tsare mu daga shiga cikinsu sannan wannan hadithin yana tabbatar da cewa ita kanta mutuwar da kowa yake tsoro to ita ma za a yanka ta za a zo da ita a irin sufa ta rago kamar yadda ya tabbata za a zo da ita a surar rago tsakanin aljanna da wuta sai a ce ya ahlal jannati khuludun wala maut wa ya ahlan nari khuludun wala maut fadalla ala annal jannata wan nar da'imatan wannan sai nuna aljanna da wuta dawwamammu ne la tafana ya la tafna yani ba za su kare ba wala tabidani kuma ba za su gushe ba lalle a cikin wannan hadisi akwai mai da martani akan jaham bin safwan wato jaham eh, wato jahamiya kenan wanda su cewa suke aljanna da wuta tafna yani sai kai sai ka rasa ina suke samun irin wannan gurbataccen tunanin an ce ba za su kare ba me riba ko suka kare amma su jaham da shi da mabiyansa suna ganin wuta za ta kare aljanna za ta kare fa ahlun nari mukhalladuna wa ahlul jannati mukhalladuna da haka wannan shine aqida sahihiya safiya tatacciya cewa aljanna ba za ta kare ba wuta ma ba za ta kare ba an gane ko وحدثني أن وحدثني أبي أن علي بن أبي داود أن يحيى قال حدثنا عثمان عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أدخل أهل الجنة إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وكل خالد فيما هو فيه ibn abi zamanin yake cewa mahaifinsa ya bashi labari daga ali ibn abi dawud daga yahaya yahaya yake cewa usman ya ba ya ba su labari daga nafi daga ibn umar abdullahi dan umar yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza adkhala Allahu ahlal jannati aljanna idan Allah ya shigar da yan aljanna cikin aljanna Allah ka sa mu a cikin su wa ahlan narin nara ya shigar da ‘yan wuta cikin wuta Allah ka tsare mu da shiga cikinsu, na damu nadin sai wani mai kira ya kira, ya ahalar jannati ya ku ‘yan aljanna, khuludun falamaut, dawwama ne babu mutuwa, wa ya ahalar nar sai kuma cewa ya ku ‘yan wuta, khuludun falamaut, dawwama ne babu mutuwa, wa kullun, wa kullun, wa kullu khalidin fi ma huwa fi, kowannensu zai dawwama a halin da yake ciki. wannan hadithin shi ma isnadinsa akwai rauni saboda ciki dai akwai walidul muallif wato mahaifin shi ibn abi zamanin din sannan akwai ali ibn al-hasan al-murri sannan akwai yahya ibn salam dukkaninsu malamai ne wato malaman hadithi sun yi maganganu a kansu kamar dai isnadin ibn abi umair shi ma da'ifi ne sai dai hadithin mattaninsa sahihi ne imam al-bukhari da imam muslim duk sun fitar da shi a cikin littafansu ainihin wato ta hanyoyi daban-daban ko ta hanyar Yaqub ibn Ibrahim daga mahaifinsa daga Salih daga Nafi daga Ibn Umar da haka hadisin shi ma yana tabbatar da dawwamar yan aljanna a cikin aljanna yan wuta a cikin wuta kuma aljanna da wuta dawwamammu ne diman wa da'iman ba sa karewa sannan a cikin hadisin akwai raddi ga jahamiya waɗanda suke cewa aljanna da wuta za su kare قال يحيى قال حدثنا نعيم بن يحيى عن زكريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الحمداني kenan dama lokaci ya kusa ko? na'am? muna da lokaci ko mu tsaya nan an tsaye da shi wannan ba zai in aka ci gaba zai raba na tsaye da wani to
to to zai zai abin nan to insha Allah ina ganin sai mu tsaya da ba ci saura ƴan mintuna sai mu tsaya nan insha Allah kan hadisi na 70 abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik